بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhul usul thalatha na al'allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yau muna 29 ga watan Rabiul Akhir hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da sha uku ga watan sha daya miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata man tsaya kan malam da ya ce wa a azama ma amara Allah bihi a tauhid wa huwa ifradullah bil ibada kuma bayanin wannan ya gabata za mu tashi kan fadan malam da ya ce wa a azama ma naha anhu ashirka mafi girman abin da Allah maɗaukake hali game da shi shi ne shirka babu abin wani abu wani wanda ya zamanto munanna haramun ne wanda Allah maɗaukake ya yi hani da shi kamar shirka babu shi malai kawo tarifin shirka wahuwa da'watu ghairi ima'a shine mutum ya kira wani Allah tare da Allah wad dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan fada Allah madaukaki da ya ce wa'abudu Allah wala tushriku bi shay'a ku bautawa Allah madaukaki shi kadai kada ku saki ku hada bautar shi da wani kowa da ne kalkashin wannan malam yace a'azamu ma naha Allahu anhu shirk mafi girman abinda Allah madaukaki yayi hani game da shi shine shirka wa zalika li'anna a'azama al-huquqi huwa haƙullahi azawajal domin mafi girma haƙuƙuwa shine haƙƙin Allah madaukaki faida farata fihi al-insanu faqad farata fi a'zami al-huquqi idan mutun yayi sakaci a cikin shi to yayi sakaci da mafi girma haƙoƙi wa huwa tauhidullahi azawajal kuma shine kadaitar da Allah madaukaki da bauta qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya wanda ya ɗaukaka na cewa, Inna shirka la zulmun azim. Kisa ta Lukman alaihissalam iyawa ɗan shi wasiya, ya bunayya la tushrik billah, sai ce inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana ɗan ɗana, kada ka haɗa bauta Allah da wani Allah, don me, domin shirka zalunci ne mai girma, haƙƙi ne na Allah maɗaukaki. وقال تعالى هكا الله مدوككي نا cewa ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما dukkan wanda ya shirka da Allah madaukaki ya hada bauta Allah da wani Allah tabbat ya girbawa kanshi ko ya kirkiri zunubi mai girma wa qala ta'ala haka Allah madaukaki na cewa waman yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida dukkan wanda ya hada bauta Allah da wani Allah to tabbat ya bata bata wanda ya nisa ba karamin bata ba wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar dukkan wanda ya hada bauta Allah da wani Allah faqad harrama Allahu alayhi aljannata to Allah madaukaki ya haramta mai aljanna wa ma'wahun nar matattarar shi makomashi ta ce wuta wa ma lizalimin min ansar kuma babu wasu mataimaka wanda za su tsame mutum daga azaba Allah su kange shi daga ita wanda suka zamanto ba azzalimai ba su da wannan mataimaka wanda za su kange su daga wuta wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukaki bai ya yarda a hada bautar shi da wani kowa dai ne inna Allah la yaghfiru bai ya gafarta wa an yushraka bihi a gafa a hada bauta Allah da wani shi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha sai dai na gafarta zunubai kuma bayan wannan shirka duk zunubi in dai ba shirka bane ba to kalkashin mashi'a ce da Allah madaukaki idan Allah ya ga dama ya gafarta wa bawan shi idan kuma ya so ya kama shi daga zunubi da wannan zunubi amma idan mutum ya mutu iya shirka to babu wannan zancen gafara tare da shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi wanda tsirayen Allah da muncin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa a azamu zambi an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa mafi girman zunubi shine ka sanya wa Allah madaukaki wata kishiya nid wanda zai tayi kishi kishiya alhali kuma Allah shi ya halice ka nan sai muka ga bai dace ba ga wanda bai halitta ba bai ya kashewa bai ya arzitawa bai ya tsiyatawa bai ya bada lahiya bayya ruwa bayya iska ya zama to ka zo ka hada bautar shi da wanda shi ke da wannan iko wa kala alaihi salatu wassalam manzo Allah wanda tsira Allah da mun ce suka tabbata gare shi na cewa fi ma rawahu muslim an jabir radiyallahu an game da abinda imamu muslim ya rawaito shi daga jabir da abdullahi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa mallaka yallaha mazala sallallahu alaihi wasallam na cewa dukkan wanda ya gamu da Allah la yushrik bihi shay'a dakhala aljannata bayya hada bauta Allah da wani to ya shiga aljanna wa mallakahu yushrik bihi shay'a dakhala an-nar kuma dukkan wanda ya gamu da Allah iya hada bauta Allah da wani Allah to ya shiga wuta wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi wanda tsidayen Allah damuncin shi su kara tabbata gare shi na cewa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nara dukkan wanda ya mutu kuma iya roƙon wani kuma bayan Allah ya ɗauke shi kishiya to wannan ya shiga wuta ana nihin roƙo ko na bauta ko kuma roƙon abin da ba wanda ya isa ya baka shi ya ma shi sai Allah madaukaki idan ka roƙi wani shi to ka zama ka yi shirka da Allah madaukaki wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi qala wastadalla al-muallif rahimahullahu ta'ala li amri Allah ta'ala bil ibadati wa nahyi 'anil shirk bi qawlihi 'azza wa jal wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a mala wanda ya wallahi littafin wannan ya kafa hujja da umarni na Allah madaukaki da yin bauta kuma da hannun shi da ya yi game da shirka a kalkashin faɗar shi da ya ce wa abudullaha ku bautawa Allah maɗaukaki shi kadai wala tushriku bihi shay'a kuma kada ku saki ku hada bauta Allah da wani kowa dai ne ya zo nan hani wala tushriku annahi sannan kuma ya zo nan nakira shay'a annahi fi siyaqil annakira ya ummu قال فأمر الله فأمر الله عز وجل بعبادته ونهى عن الشرك به Allah madaukaki ya umarni a bauta mashi shi kadai kuma yayi hani game da hada bautar shi da wani wa hadha yatadammanu ithbatu al-ibadati lah wahda wannan umarni na Allah madaukaki da ya kumshi tabbatar da bauta kadai ga Allah faman lam ya'budu Allah fa huwa kafirun mustakbir dukkan wanda bai bautawa Allah madaukaki to wannan ya zan kafiri mai girman kai wa man abada Allah wa abada ma'ahu ghayrahu fa huwa kafirun mushrik wanda kuma ya bautawa Allah sai dai hallau ya bautawa wani aljani ko wani mala'ika ko wani annabi ko wani shehu ko wani wali fa huwa kafirun mushrik wannan ana daukar shi kafiri mushriki domin ya hada bauta Allah da wani Allah kuma ayoyin da suka malayin jero duka na karantar da mu haka wa man abada Allah wahdahu fa huwa muslim mukhlis wanda kuma ya bautawa Allah shi kadai to wannan shine musulmi wanda yake mai ikhlasi wanda yake bauta kawai mai kadaitar da Allah madaukaki da bauta wa shirku naw'an shirka wannan ta kasu nau'i guda biyu shirkun akbar wa shirkun asghar akwai babbar shirka sannan kuma akwai karamar shirka qala fa naw'ul awwal ashirku al-akbar nau'i na farko shine babbar shirka wa huwa shirkun atlaqahu shari'u wa kana mutadamminan li khuruj al-insani an dinihi shine shirkar da Allah madaukaki ya ambace shi a shar'ance wa kana mutadamminan li khuruj al-insani an dinihi wanda ya kumshi fitan mutun daga musulunci shi kina wannan shirka na hudda mutun daga musul daga addinin shi wannan shine ake cewa babban shirka abinda bawa zai aikata ko zai hwade wanda zai fitar da shi daga addini wannan shine shirka babba annau thani ashirkul asghar nau'i na biyu karamin shirka wa huwa kullu amalin qawliyin aw fi'liyin atlaqa alayhi shar'u wasfa shirk ولكنه لا يخرج عن الملة لا يخرج عن الملة shine dukkan aiki na faɗa ƙauli aiki na magana ko aiki na aikace na aiki domin wani lokaci magana tana kasancewa aiki atlaka alaihi shar'u wasfa ashirk wanda shari'a ta am ta saka mishi lafazi kama ta shirka ta ce wannan abu shirka ne walakin nau la yukhrij an milla sai dai wannan aiki bai ya fitar da mutum daga kafirci daga addini afwan daga tafarkin Allah madaukaki sali can mun ya ga mun ambaci hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne ka yaƙe shi kuma kafirci ne to wannan kafirci ne al-kufr duna kufr kenan wannan yaƙa musulmi ba kafirci ne wanda zai gudda mutum daga addini a ce kwata-kwata ba musulmi ba ne ba. Kala wa alal insani alhazar mina shirki akbar mina shirki akbar wa asghari wajibi ne ga mutum ya yi taka tsantsa ya tsaro daga shirka babban shi da karamin shi fakar kala ta'ala Allah madaukaki na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah maɗaukaki baya gafartawa a hada bautar shi da wannan Allah. Kala faida qila lak mal usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatu al-'abdi rabba qala al-usul idan an tambaye ka an ce menene asululluka guda uku wanda suka zamanto wajibi ne akan mutum ya san su ka ce na farko bawa ya san ubangijin shi wannan shine asli daga cikin asulla wanda suka zamanto uku wajibi bawa ya san wane ne ubangijin shi قال الأصول جمع أصل أصول كنا جمعنا أصلي وهو ما يبنى عليه غيره shi ne abin da ake gina wani a kan shi, wani abu a kan shi. Ginan fondasiyon asali tunda a kanta ake gina a kan fondasiyon ake ɗora gini. Wa min zalika asulul jidari, gane ya kawo, da daga wannan misali asalin tushen katanga ko bango, wa huwa asasu shi ne gimshikin shi. Wa asulul shajarati alladhi yatafarra'u minhu al-aqsan kuma da gindin itaciya wanda daga shine ake samun lushina suke samuwa su daidaitu qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan nam ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم ترى kaifa daraba Allahu matsala ba ni labari yaya Allah maɗaukaki ya buga misali mai girma misalin kalimatan tsayiba misalin kalma daɗaɗɗa ita ce kalma ta la'ilaha illallah kalmatul tawhid kalmatul ikhlas al'urwatul wuthqa tayyiba kalma mai daɗi ka shajaratun tayyiba tana matsayin kama itaciya mai daɗi asluha thabitun tushenta gindinta tabbatacce ne wa far'uha fi sama kuma rassanta suna sama وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان wannan asaloli guda uku wanda malam ya nuni ya zuwa gare su to su ne asalulluka guda uku wanda ake tambayan mutum a cikin kabarin shi man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wannan kowane bawa Allah madaukaki sai ya umarci mala'iku su tambaye shi wannan tambayoyi guda uku. Idan ya zamanto a duniya ya karanci su ya san su, to Allah zai datar da shi da ba da amsa. Idan kuma a duniya ya yi ko oho da su ya shagaltu da lamurran shi na duniya to kuma gobe kiyama mala'iku za su tambaye shi ce ha ha la'adiri, ha ha ha ɗibin sani ba, kuma ka san ku ƙarshen mutum. azaba ce mala'iku za su azabtar da shi. Shi ne a tambaya kabari a ce wane ne Ubangijinka, mala'iku su tambayi bawa su ce wane ne Ubangijinka, mene ne addininka, wane ne annabinka, sallallahu Alaihi wasallam. قال على الإنسان معرفتها أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال مالا يا بجرو يا كاو ونن مسألو ليكو مسألة دا سلونا تنبيا دا كما تتنبيا وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان له wannan kuma ba don komai ba saboda mutum ya lura da ita ya gane mi ake nihi ya ja ya sanya hankalin shi li'annaha mas'alatun azimatun wa usulun kabira domin mas'ala ce mai girma kuma tushe da asali ne mai girma wa inna ma qala inna hadhihi hiya al-usul ath-thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha li'annaha hiya al-usul allati yus'alu 'anha al-mar'u fi qabrihi idha dufin mala yace wannan ya ce wannan mas'aloli mas'aloli ne masu girma domin su ne asulla guda uku wanda ya zama to wajibi ga mutum ya san su domin su ne asullan da za a tambayi mutum gobe kiyama a cikin kabarin shi a lokacin da aka binne shi ko kuma a gobe kiyama idan ya rasu aka binne shi domin wannan mataki ne na barzakh rayuwa ta barzakh daga mutuwa rayuwa ta kabari wa tawalla anhu ashabu bayan mutane abokan shi da dangin shi da dukkan wanda suka roko shi abin ne sun ba da baya sun juya sun tahiya su atahu malakani fa aqadahu fa sa'alahu man rabbuk mala'iku guda biyu za su zo su zamnar da shi su tada shi su zamnar da shi su tambaye shi wane ne ubangijinka madinuka menene addininka wa man nabiyuka wane ne annabinka sallallahu alaihi wasallam fa amma almu'min fa yaqulu rabbi allah mu'mini mai kulawa da addinin shi mai karanta addinin shi mai ilimi zai ce ai ubangiji na shine allah rabbi allah wa diniyal islam addini na shine addinin musulunci wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi na shine kuma muhammad wanda tsirayen allah da amincin su kara tabbata gare shi وأما المرتبان أو وأما المرتاب أو المنافق فيقول wanda yake kokwanto da shaku da munafiki za ya ce ha ha la adri ha ha bin sani ba sami'tu nasa yaquluna shay'an fa qultu naji mutane kawai suna faɗin wani abu ne ma na faɗi daga hadarin mutum kawai ya ki dagewa ya nemi ilimi ko ya tambaya kawai ya sa kawai ya ji duk abin da mutane suka wadi sai wadi shi ko nan ba hujja bane da haka nan ba da haka ake dauka addini ba ko dai ka je ka karanci addini ko kuma ka tambayi masana su karantar da kai su koya ma amma idan komi ka ji ka yi aiki da shi komi ka gani ka yi aiki da shi ba tare da lura da abin da za ka ji ko za ka gani ba to akwai haɗari mai girma domin la'alla ka ji abin da ba na gaskiya ba kuma ka rike ko kuma ka yi aiki wanda ba na kirki ba kuma ka rike shi ba abin da zai hudda ka daga wannan rudani sai ilimi kuma haka Allah ya umarce ka kai fa'alam annahu la ilaha illa hu qala faqul ma'rifatu al-abd rabbak bawa ya san ubangijin shi qala ma'rifatu Allah takunu bi asbab sanan Allah na kasancewa da sabubba minha an-nazru wal fikru fi makhluqatihi azza wa jal fa inna dhalika yuaddi ila ma'rifatihi ومعرفة عظيم سلطانه ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته tsokaci da yawan tunani a cikin halittu na Allah maɗaukaki. Mutum ya tsaya ya kalli sama ya ga yadda Allah maɗaukaki ya ɗaga ta ba tare da gimshiki ba, ya ga bai taɓa ganin ƙofa ba, ga abin da ta ƙumsa na rana da wata da taurari a bisa tsarin da Allah maɗaukake ɗora musu. Ya ga yadda Allah ya maɗaukake huda ƙasa ya sanya mata duwatsu batta rangaji, batta girgiza batta lotsewa in kataka. Ya ga itacen da Allah maɗaukake ya zuba a cikin da tsirrai da abin da ya kama da haka. Fa inna zalika yu'addi ila ma'rifati wannan na kai ga mutum ya zuwa sanin Allah wa ma'rifati wa ma'rifati azimin sultanihi da sanin girman Allah maɗaukaki ikon Allah maɗaukaki mai girma wa tamami kudratihi ya san kudura Allah maɗaukaki cikakka ce wa hikmatihi da hikmashi wa rahmatihi da rahmashi qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allah min shay' yanzu mutane ba za su su kalla ba kallo na tadabburi da izina fi malakuti samawati wal ard a cikin halattun sammai da kasai wa ma khalaqa Allahu min shay da abinda Allah madaukaki ya halitta na komi wa qala azza wa jal Allah mai girma da buwa ya ce innama a'izukum bi wahida ina muku galgadi da abu guda daya menene an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru za ku tashi gobe kiyama mathna kuna bibi wa furada ku tashi a bakahin tashin kiyama ma ku tayi kuna tahiya ku biyu ko kuma ku ɗaya mutum ɗaya ɗaya ko mutum biyu biyu su kalli abin da Allah maɗaukaki ya halitta thumma tatafakkaru sannan ku yi tuntuni wanda ya halicci wannan lalle ya kai girman da shi ya cancanci abota mai shi kadai wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle cikin halittar sammai da kasai da sabanin dare da yini dare yazo ana nan ana nan yini ya zo ana nan ana nan dare ya zo la'ayatin li'ulil albab wallahi akwai ayoyi akwai alamomi ga wanda ya halarci wannan abubuwa li'ulil albab ga ma'abuta hankula wa qala azza wa jal Allah mai girma da buwa yana cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ard la'ayatin liqaumin yatafakkarun yattaquna inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle game da sabanin dare da yini wama khalaqallahu fis samawati wal ard da abinda Allah madaukaki ya halitta a cikin samai da kasai la ayatun tabbat ko wallahi akwai ayoyi li qaumin yattaqun da bayin da mutanen da suke jin tsoron Allah madaukaki wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البار بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون lalle a cikin halittar sammai da ƙasai halittar sammai da ƙasai waqtilafil layli wan nahar da maiwar dare da yini tsakanin wal fulkin lati tajri fil bahr da katabaran jiragen ruwa manya-manya da suke gudana suke tahiya a cikin ruwa bima yanfa'un nasu da abin da yake amfanin mutane na dukiyoyi da abinci wama anzalallahu minas sama'i mimma da abinda Allah madaukaki ya sabkar da sama daga sama na ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha ya rayar da ƙasa bayan tana bushe ta bushe Allah ya sabkar da ruwa ta dauki tsirrai ta rayu wa basa fiha min kulli dabbatin kuma ya zuba a kowane dangi na dabba wa tasrifir riyah da jujjuyar da iska wasu sahabi da gilgije al-musakhari bainas sama'i wal ard gilgijen da Allah madaukake ya horar da shi tsakanin samai da kasai la ayatin liqaumin yaqilu wallahi akwai ayoyi na isna masu dumbin yawa ga mutanen da suke hankalta wannan na daga cikin sababi na sanin Allah madaukake sababi na kallon halittu na Allah ayoyi na Allah makhlukati wa min asbabi ma'rifatil abdi rabba rabbi daga cikin sababban sanin bawa ubangijin shi annazuru fi ayatihi shar'iyya tsokaci da kallo a cikin ayoyin shi na shari'a wa hiya alwahyu alladhi ja'at bihi ar-rusulu alayhi salatu wassalam shine wahayin da manzanni suka zo da shi wanda tsidayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi fayanzuru fi hadhihi al-ayat mutun yayi tsokaci ya kalli wannan ayoyi wama fiha min al-masalih al-azima da abinda ke cikin ta na nagartu amfano masu girma allati la taqumu hayatul khalqi fi dunya wala fil akhirah illa biha wanda rayuwar dan adam au dukkan halitta batta tsayuwa ta inganta a nan duniya sannan kuma a haka nan a cikin lahira sai da wannan ayoyi فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا malam ya ce da daga cikin sabubba na sanin bawa ubangijin shi tsokaci a cikin ayoyi na shari'a ita su ne kuma wahayi wa'anda manzanni na Allah madaukaki suka zo da su zai tsokaci ya kalli wannan ayoyi da abin da suka kumsa na amfano da nagarta masu girma wa'anda abin da rayuwa ta duniya ta halitta batta kyautatuwa ta inganta sai da su haka rayuwar lahira. فإذا نظر فيها إذا متن يكلا يسوك تياتكنت وتأملها يتنتني وما اشتملت عليه من العلم والحكمة دا أبند تقمسا نا إلمي دا حكمة وجد ووجد انتظامها ووجد انتظامها كما يسام تسارنتا وموافقتها لمصالح العباد دا داتشي ونغرتن أنفانن باي عرف بذلك ربه to da wannan zai san ubangijin shi azza wa jal kama kala ta'ala kamar yanda Allah mai girma da buwaya yake cewa afala yatadabbaruna alquran yanzu ba za su yi tadabburi ba su yi tsokaci game da ayoyin alqur'ani mai girma su karanta su yi kokarin fahimtar ma'anarsu kuma a cikin ma su tsaya su lura da kyau su nutsu walau kana min inda ghairillah da dai alqur'ani ya kasance ba daga Allah madaukaki ne ba ba daga wajen Allah bane ba lawajadu fi ikhtilafan kathira to da sun samu sabani cikin shi mai yawa amma duba mu ga yanda tsarin constitution da tsarin dokoki na dan adam yanda yake da rikita yanda wata doka za ta yi cin karo da wata doka ko kuma a wazo wani zamani a ga wannan doka ba ta yi ba sai an sake ta ba alhali kuma dokoki na Allah ba sa canza dokoki ne wanda suka dace da kowane zamani suka dace da kowane wuri suka dace da kowace irin halitta ina ga nam wa minha ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله عز وجل حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك na daga cikin sabubba wanda ake bawa ya san ubangijin shi abinda Allah madaukaki ke jehawa yake jehawa a cikin zuciyar wani mumini na sanin ubangijin shi har ya kasance kai ka ce iya ganin ubangijin shi gani na ido karara wannan kuma karkashin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Jibril alaihi salam ya tambaye shi mal ihsan menene ihsani menene kyautata qala an ta'budallaha ka'annaka tara shine ka bautawa ubangijinka kai ka ce kana ganin shi wannan shine malamai suke cewa martabatul mushahada kai ka bautawa Allah kai ka ce ga Allah ga karara kana ganin shi yanzu isa misali a ce akwai wani shugaban ƙasa wanda ya sa ka aiki kuma gashi a gabanka iya kallonka kana aiki wannan yaya za ka yi za ka tsaya duk irin ƙwarewarka za ka hudo ta kai wannan aiki da tsadaki da ƙwarewa to ina ga Allah maɗaukaki wanda ya zama to ka ne wanda ya busa mare ya arzita ka ya baka lahiya ya ma kaza da kaza ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan kuma kai baka ganin Allah to Allah madaukaki na ganin kuma wannan ita ce martabatul muraqaba mu tsaya a wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukaki ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk